لله رب العالمين وأسر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم akwai niyya wajibi ne mutum yayi niyyar wata sallah ayyananniya zan zo ne bayani daga baya insha Allah ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن ba a sharɗanta ba a sallar farilla ko wanda za a yi ta a da'i wato sallar da za a yi ta a lokacinta a yanzu wal qada'i da wacce ta ramuwa ce wan nafli da nafila wal i'ada da sallar da za a maimaita ta niyyatu kunna ba sharɗi bane sai an yi musu niyya salloli da suke da wannan yanayi za mu zo mu yi sharhi insha Allah wa yanwi ma'a tahrimiyyati musulmi yana yin niyya tare da tahrimiyya tahrimiyya shine kabbarar harama lokacin da kake kabbarar harama to zaka kulla niyya walahu taqdimuha alaiha bi zamanin yasirin fil waqti ya halatta ka fara gabatar da niyyar sallah kafin kabbarar harama ka fara gabatar da niyyar sallah kafin kabbar harama amma da lokaci kaɗan yasiri ƙaramin lokaci ba lokaci mai yawa ba kuma ya zama a cikin lokacin sallah ne wa in qata'aha fi asna'is salati idan mutum ya yanke niyyarsa yana tsakiyar sallah sai ya fasa niyyar za mu tattauna akan me hukuncin fasa niyya a cikin tsakiyar sallah autarar dada ko kuma ya yi shakka da kaiwa da komowa badalat sallah ta bashi wa idza shakka fiha ista'nafaha in mutum ya shakkar akan niyya to kawai ya fara sabuwar sallah ko da ya kusa tsakiyar karshe ne raka'ar karshe ne wa in qalaba منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جازا idan mai sallah shi kaɗai shine munfaridi sai ya canja niyyarsa ta farilla yana cikin sallar farilla sai ya mayar da ita ta zama nafila a cikin lokaci yalwatacce farilla ce yake yi kawai sai ce to shi bari ya mai da ita nafila kuma akwai wadataccen lokacin da in ya gama nafilar zai yi farillar jaza ya halatta canja niyya a tsakiyar sallah amma ku kula daga farilla a mayar da ita mai nafila wa in intaqala bi niyyatin min fardin ila fardin badala idan ya tashi da niyya daga cikin farilla ya koma wata farilla ya yi niyyar farilla kuma ya daɗa tsallakawa wata farillar baɗala duk biyun sun ɓaci gaba ɗaya da farilla farkon da farilla ta biyu wata jibu niyyatul imamati wal itimami malam ya ce wajibi ne a yi niyyar limanci duk liman idan zai ja mutane sallah to lallai wajibi ne sai ya kudurta a ransa cewa shi fa yanzu limanci yake yi wa wasu ba shi kada yake sallah ba wali itimami haka wanda yake bin liman shi ma dole sai ya kulla niyya cewa yana fa koyi ne da liman ba shi kada yake ba wa inna wal munfaridu ali itimama lam yasih kaniyati imamatihi fardan idan wanda yake sallah shi kadai shine munfaridi sai yayi niyyar ai yanzu yana bi ne shi kadai yake sallah amma sai kulla niyyar bin imam to wannan sallar sa bata inganta ba tunda ko bazan ce yayi ƙarya ba ko tunda da ya faɗa abin da yake ba haka yake ba shi kadai yake sallah amma ya kulla niyyar kaman yana yana bin wani yana bin liman ne watakila ko yana kwaɗayin ladan jam'i ne ko ka niyyati imamati fardan kamar niyyar limancinsa wato yana farilla duk zan zo ne sharhi da bayani insha Allah daga baya wa inin fara da mu'tammun to idan wanda yake bin liman yana bin liman kawai sai sai ya canja niyya ya mai da kansa shi shi kadai ne yake sallarsa in fara da mu'tammun yana cikin bin liman kawai sai ya ji cewa kai bari ya ce shi shi kadai ne sallarsa shi kadai bila uzurin ba tare da uzuri ba badalat sallarsa ta lalace wa tabtulu salatu ma'mumin bi butlani salati imamihi sallar mamu tana lalacewa da lalacewar sallar liman ɗinsa idan sallar liman ɗinka ta lalace to kai ma mamu sallaka ta lalace falas sikhlafa babu istikhlaf shine mayewa shi ma wannan duk yana buƙatar sharhi da bayani in ce istikhlaf kaman liman wani ya zo ya wuce ya samu matsala a canja sallah wani ya zo ya istikhlafinsa wa in ahrama imamul hayyi biman ahrama bihi na'ibuhu idan limamin unguwa yayi niyya da waɗanda na'ibinsa yayi niyya da su wa'adan na'ibu to sai ga na'ibin ya dawo mu'tamman ya zama kuma shine mai koyi sahha shi ma zan zo ne sharhi ne bayani me yake nufi da wannan zance an samu limami ne ya yi niyya sai kuma ya fita wani uzuri ya sa ya fita sai wani ya karba to sai kuma ya sake dawowa to ya za yi ya ce zai dawo wajensa kenan ko Allah gane da wannan shine ƙarshen wannan babi da muke ta fafata a cikinsa akan shuruɗu salati ko babi na gaba shine babu sifatu sala to amma ana bi na bashin bayanin abubuwan da na faɗa yanzu malam ya ce daga cikin sharuɗa na sallah akwai wato akwai niyya wa min shuruɗi as-salati an-niyyatu akwai niyya jama'a ita niyya wato babu wata ibada da dan adam zai yi ta ba tare da niyya ba duk abin da mutum ya yi in dai bai kulla niyya ba to Allah bai zai karba ba da haka ita kanta sallar idan ba a mata niyya ba ba za a karba ba za mu zo mu buga 'yan misalai da malamai Allah musu rahama suka yi ta yin bayani dangane da hukunce-hukuncen niyya a sallah niyya sharaɗi ne daga cikin sharaɗin sallah abinda ake nufi da sharaɗi in babu ita babu sallah kamar yadda in babu alwala ba sallah kamar yadda idan lokacin sallah bai yi ta ba lokacin sallah ba ta shiga ba aka yi babu sallah kamar yanzu muna isha'i haka kawai wani don tsoron Allah ya je ya kabbara sallar asubahi a yanzu yanzu Allah bai zai karba ba ina fata ana fahimta um, wannan kuma malam ya kawo shi shine sharadi na ƙarshe a cikin wato sharuɗan sallah da ya yi mana bayani abinda ake nufi da anniya shine alqasdu a luga ta larabci nufi shine anniyatu na nawaitu an azhaba ila albayt ay qasadtu an azhaba ila albayt nayi niyyar tafiya gida da haka anniyatu alqasdu nufi ake nufi karka yadda kai wata ibada ba tare da kayi nufi ba nawa shay'a yanwihi niyatan nawa shay'a yanwihi niyatan a islahi malamai niyya ita ce alqasdu li fi'li al-ibadati taqarruban ila Allah azza wa jalla mutum yayi nufin aikata wata ibada don neman kusanci zuwa ga Allah yayi niyyar aikata wata ibada don neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan wanda ya kulla niyya na aikata wata ibada amma ba don ya samu kusanci zuwa ga Allah ba a'a don ya samu kusanci zuwa ga mutane to kaga niyyarsa ba ta yi ba niyya ana yin ta ne ana yin ibada ne don a samu kusanci zuwa ga Allah shi yasa duk yanda za ka yi duk abin da ka san dan Allah ake to ka fai kokari ka yi shi dan Allah nan kakka bari rabon wani ya shiga ciki sai ka zo ka kabbara sallah ka satta sala ka yi niyyar yin sallah ko amma a zuciyarka ba ka yi ne dan ka kusanci Allah ba a'a ka yi ne dan wane ya ce kana sallah ko dan su ce kana sallah to wannan niyyar taka bata zama wato niyya ba malamai suka ce idan babu niyya to babu itibarin sallah sallah babu ita kwata-kwata kenan farilla bata inganta ba nafila muayyana wacce aka yi ta da ayyananniyar niyya bata inganta ba sai an yi niyya din akwai nafila wacce take mutulaka zan yi muku bayani akan nafila kala biyu ne akwai nafila muayyana wacce take da ayyananniyar lokaci da ayyananniyar niyya nafila ce akwai nafila mutulaka me bambanci tsakanin nafila muayyana da nafila mutulaka nafila muayyana nafila da take ayyananniya an san sunanta kuma an san lokacinta to wannan ba a yin ta ita ma sai da niyya kamar rakatan alfajiri mu'ayyana ce saboda ba a yin rakatan alfajir yanzu kenan tana da ayyanannen lokacinta kuma tana da sunanta kamar sallar walaha ai nafila ce mu'ayyana dan tana da lokacinta kuma tana da sunanta yanzu mutum bai zai zo ya kama yin sallar nafila bayan isha'i wai ya ce yana yin sallar walaha ba kamar sallar kusuf na alkamar ko ashams sallar kisfewar rana ko wata kaga sunanta kusuf akwai lokaci da yanayin da ake yinta da haka duk irin waɗannan na filfili to sai an musu niyya kamar raka'atai tawaf raka'o'i guda biyu nafila ne amma na bayan dawafi yanzu wani kawai bai zai zo a nan usman bin affan masallaci ya kabbar raka'a biyu ya ce wai ai shi yayi niyyan raka'a biyu na bayan dawafi ba to kana ana dawafi ne anan to irin waɗannan na filfili su ne ake nufi idan su ma aka yi su ba niyya Allah ba zai karba ba kun fahimce ni to akwai kuma nafila mutulaka kawai mutum ya alwala ya kama sallah a koyaushe kawai bayan azhar ne a'a bayan asubahi ne a'a afwan ba a nafila bayan asuba duk dai bayan isha'i ne ko kawai mutum ya tashi ya ta sallah kawai ko yayi tafiya ya je ya zauna a guri ya ta kawai nafila mutlaka an tambaye ki ta me kawai ta neman lada ne to wannan ba ta da buƙatar idan ka zo yin ta sai ka ayyana niyyar nafila kaza ne to ai ba ayyana niyya bace ita ba walha ba ita ba rak'atan al-fajr ba ita ba rak'atay tawab ba ita ba kaza ita ba kaza ba to wannan ko ba ai niyya ba kawai ta buga ta haka kawai Allah sa kuna ganewa jayyid dan haka duka ayyuka ba Allah baya karban su sai da niyya to sallah tana cikin ayyuka kamar yadda zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaqimu walan tahsu wa'lamu anna khayra amalikum as-salah ku sani cewa mafi alkhairin ku tsayu ku daidaita ku sani mafi alkhairin ayyukanku ya ku bayi shine sallah mai hadisin yake nufi duk wani abin da mutum zai yi a duniya na aiki bai kai sallah ba wa'alamu anna khaira a amalikum as-salah mafi alherin ayyukanku shine yin sallah kaga Allah ya ambaci annabi ya ambaci sallah da al'amal a amalikum as-salah yace kuma innamal a'malu binniyati ayyuka ba sa yiwa sai da niyya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kuma ya yi umarni da a yi sallah kuma ya yi mata niyya haka kai ma ya zama wajibi kai mata niyya to yanzu za mu yi magana akan halatto da da niyya shine malamin ya faɗa Allah ya masa rahama a cikin littafin ku duba kaɗan ya ce fa yajibu an yanwiya aina salatin mu'ayyana dole ne idan mutum ya zo yin sallah to ya niyyaci sallah ayyananniya da ya zo zai yi sallah kamar yanzu mutum zai yi azar an ce kai niyya to niyyar me za ka yi magarba ishayi dole ka ayyana cewa me azar za ka yi lokacin da ka ce allahu akbar allahu akbar wannan kabbara din ana so ka tuna cewa oke yanzu fa azar zan yi da haka duk sallah idan za ka yi sai ka ayyana mata me me za ka yi kamar yanzu misalin mutum ya zo ya Allahu akbar ya kabbara sallah kuma bai ayyana mace sallah ba sai aka tambaye shi misali da zai yi a tambaye shi yana magana a sallah kai wace sallah kake wace wallahi ban ma san wace sallah nake yi ba to ba ta yi ba dole a lokacin da zaka yi sai ka ayyana me sai ka ayyana cewa isha'i zaka yi ah me yasa aka ce ka ayyana dan kada a samu kuskure a lokacin da kai kabbara harama kana bin liman ka je ka ayyano a subahi za ka yi da haka fa yajibu wajibi ne an yanwi a aina salatin mu'ayyana kai niyyar sallar da kake nufin yinta to da mutum zai Allahu akbar a zuciyarsa me yake nufi kawai ni sallah nake yi sallah ka bata yi ba a sallah kawai kake yi ai Allah ma ya ayyana salloli da lokutansu ya kawai za ka yi Allahu akbar shi ne muka buga muku misali kamar barawo ne aka koro shi da gudu ya taho da gudu kayya kayya kayya barawo kawai ya shigo masallaci don ya ɓuya ya gudu kawai sai Allahu akbar bai sani ba azhar ake dan baya yayinta la'asar ake baya yayinta to shine aka ta bani wai wannan sallar ta yi ko bata yi ba kawai shi fa kabara bai ma ayyana wace sallah ce ake ba inda za ka tambaye shi bai ma sani ba azhar ake ko la'asar ake bai sani ba da haka ku gane yanayin rayuwa yakan sa fa mutum ya zo ya tinkari ibada fa ba tare da ya yi itikanin ta ya kula ba fa ba a zuwa sallah kawai Allahu akbar ba kama san me kake yi ba a Allahu akbar kamar da a ce magana za ka yi Allahu akbar isha'i nake yanzu Allahu akbar asubai nake yanzu idan sallah ce mai muayyana mai lokaci ayyananne amma idan sallah ce mutlaka fa ba buƙatar sai ka ayyano niyyarta shine abin da malamin yake wato yake mana bayani anan da mutum zai ce sallah mutlaka yake a'a saboda ai akwai salloli da yawa to mu yanzu bamu san wacce kai ba kuma niyya ita ce take haddade wacce sallah kake nufi da haka dole sai ka ayyana mana wacce ce kake nufi la'asar kake nufi magariba kake nufi isha'i kake nufi azhar ne ko asubahi sai ka ayyana sannan kuma ba a talaffuzi da niyya nawaitu salat nawaitu salatu zuhuri Allahu akbar ba a yi nawaitu salatu isha'i iqtida'an bil imami ba a yi na waitu salati subuhi kaga wasu zaga yin an zuta da ya kama in lima ya kabara haka wasu masana zaga ana ka Allahumma Allahumma Allahumma inna Allahumma wa za ka zaka ji wani Allahumma Allahumma inni nawaitu salati zuhur iktida bil imam Allahu akbar bid'atun bid'a ce ko ko da ke yanzu ba a so a rinka faɗan bid'a ba ko bid'a ce at-talaffuz بالمي بالنية بدعة لفظتا كوي كبودا باكينكا كتشي ني كاني يتشي كذا inde ba niyoyin da shari'a suka ce a lafazta ba kamar niyyar umara wannan lafazawa ake kamar niyyar aikin hajji lafazawa ake yi amma duk sauran ibadun da ba a ayyana musu cewa ka lafazta ba sai ka furta ka yi bidiya shi yasa suka ce an niyyatu mahallu halkalmu idan ba gane karatun ba ina da dubu ɗaya ina so zan yi sadakata wa wani misaki a musaki a waje sai na zo sai na zaro ina zaro ba kai ba shi zan yi ba zan tsaya ne sai na ce Allah na yi niyan sadaka fi sabilillahi bismillah ana yi to ita ma sallah ba a yi mata na yi niyyar kaza kaza kawai lokacin da ka zaro kuɗin nan ka bayar ba niyya ta kullu ba haka ne to ku kula da wannan la yi talaffazu wato bin niyyati saboda a a bid'a ne man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun sannan ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن ما لا يتي با شرطي بني إن أنت با شرطي بني با با شرطي نواجبي ندولي دولي بكينا كو أم mutum ya ce na yi niyan a zahar farilla ah to ai ko baka ce farilla bane ba ma ai farilla ce kamar a lokacin da za ka yi sallar farilla wai sai ka halarto da cewa fa farilla ce to ai yanzu kowa ya sani da muka zo muka yi kadika mata sala za mu yi sallar isha'i nafila ce za mu yi farilla ce da haka ba sharaɗi ba ne sai ka ƙudurce cewa wato a zan yi isha'i farilla zan yi asubahi farilla zan yi la'asar farilla zan yi magariba farilla a to akwai wani wanda yake jayayya da kai cewa isha'i ba farilla bane azhar ba farilla bane magariba ba farilla bane to Allah bai san farilla zaka yi bane to ba dole bane sai ka ce farilla ne dan zaka ji wasu masu yin talaffudi ne nawaitu salatul isha'i iqtida'an bil imami fardun Allahu akbar to shine abinda malami yake so ya raddi cewa ba a yi Allah samu gane ibada ko a da'i haka kamar misali ai yanzu ka zo za ka yi sallah wacce sallah ce a da'i wacce ce wanda ba a da'i ba ku gane in an ce a da'i duk sallar da ka yi ta a kan lokacinta sunanta a da'i daga adda ne yu'addi ada'an ma'ana ka yi ta a kan lokaci to me kishiyar a da'i ƙaza'i me ƙaza'i ramuwa wacce ka ƙi ka yi ta ko wani uzuri ya sa ba ka yi ta a kan lokacinta ba lokacinta sai ya fita to ta fita daga sunan ada'i ta zama mai ƙada'i kun gane bambanci ada'i da ƙada'i ada'i a kan lokacinta kowace sallah azhar ne inda akan lokacinta ada'i ne asubahi ne inda akan lokacinta ada'i ne la'asar ne inda akan lokacinta ada'i ne to menene ƙada'i daga ƙada ne ƙaza an gane ko wato ramuwa alƙaza'u ramuwa duk sallar da ka batta ta fita daga lokacinta to tana canja suna sunanta mai ƙada'i saboda ba a da'i aka yi ta ba to shi ma ɗin mutum idan ya zo zai yi ɗin sallar to a ransa wai ba zai sa cewa na yi niyyar yin isha'i a da'i na yi niyyar asubahi a da'i na yi niyyar la'asar a da'i to kaddara bai yi su a kan lokaci ba sun zama kaza'i wai shi ma idan ya zo na yi niyyar yin isha'i kaza'i watakila da asuba zai isha'i na yi niyyar yin la'asar kaza'i kamar yanzu wanda zai la'asar yanzu kaga ai ta riga ta wuce isha muke nema to idan ka zo yin sallar rama sallam ba a da buƙatar sai ka faɗa aniya cewa ƙada'i za ka yi ko ada'i Allah sa ana fahimta wa kadhalika alqada kenan yin sallah kharij alwaqti kenan to ai daman daman tunda qada'i ne kowa ya san yanzu misali idan wani idan wani yazo yana yin azhar yanzu akwai wani akwai wani wanda yake shakka cewa cewa yanzu lokacin azhar ne ko ba azhar ba kowa ya san in dai aka kana yin azhar yanzu ba lokacin ta bane kenan sunan ta me qada'i kenan ba bukata haka nafila ai akwai farilla ai akwai nafila duk sallar da take ba ta ba ta farilla ba sai ka tashi kana to ba bukatar kuma sai ka kulla niyyar cewa ai ka gaya wa Allah yanzu fa kai nafila kake ai daga yanayin su ma da man sun sha bamban yanzu mutumin da ya tashi yanzu yana yin raka'a biyu akwai bukatar sai ya ce nafila yake yi to ai kowa ya san cewa me nafila kake me yasa aka ce da nafila nafila annaflu a larabci ana nufin az-ziyada annaflu ana nufin me az-ziyada annafilatu ziyadatu nafila tallaka ziyada tallaka kenan idan mutum ya sal- ya ya nafila to ba bukatar sai yayi niyyar cewa nafila ne kaman misalin wanda yake sallar walha ba inda aka ce kai niyyar da za ta bambance ta da farilla a'a sai dai za ka yi niyyanta a lokacin ka san sallar walha kake amma sallar walha nafila ce ai ko nafila ce kuma kowa san ba farilla ba ce da wadda za ka yi ta ta, ta bayan asuba ko ta kafin asuba haka al'i'ada menene i'ada muna da salloli guda uku jama'a akwai wacce take ake yin ta ada'i akwai kaza'i akwai ta uku annafulu akwai ta hudu kai ita ce menene a i'ada menene i'ada i'ada shine sallar da ake memeta ta karo na biyu wani dalili ya sa an samu matsala yanzu kayi a magariba ko sai da ka gama idan da magariba ka gama idan da magariba kawai sai ka tuno ashe fa kana da matsalar gudawa ɗazu iska ta zo fitowa ka ji wani abu ya ɗan fito da ɗan sanyi-sanyi kuma ka ɗan duba ka ji jiƙa ka ce bari sai ka zo za ka yi tsarki za ka wanke wandonka za ka sake sabon tsarki ka yi ashe harka ta bushe a jikinka kawai ka je ka buga alwala saboda kwaɗayin ka samu jam'i sai da aka yi sallama watakila har ka ƙara ma da nafila kana murzawa sai ka ji akwai fa matsala me za ka yi i'ada yanzu a lokacin ƙaza'i ne ba ƙaza'i ba ai magaribar ba ta wuce ba to maimaita ta za ka yi ka yi sallah da najasa a cikin wato lokacinta to a lokacin da za ka maimaita sallah ba buƙatar sai ka ce ka yi niyyar yin sallar magariba i'ada ba a yi kawai sake ta waɗannan abubuwa ne suna da matuƙar muhimmanci mu gane su malam ce wa yanwi ma at-tahrimiyya to yanzu ana so a mana bayani yaushe ne ne ake ake yin a niyyar sallah tunda daman na riga na gaya muku ba a lafaz da niyya to tunda ba a lafaz da ta to me ake yin ta halarto ta akwai halartowa tinowa akwai kuma lafastowa to lafastowa ne ba a yi to yaushe ake ma'a tahrimiyya takbiratul ihrami ita ce tahrimiyya lokacin da zaka yi kabbara harama to a lokacin zaka yi wannan niyya kuma malai yace wala mutakdimuha alaiha bi zamanin yasirin fil waqti ya halatta kaɗan fara ƙulla halarto da niyyar yin sallar kakka kafin kabbara harama amma ya zama lokacin gajere ne kaɗan ne ba mai yawa ba asali asali shine jama'a anniyatu la tata'akhkharu an at-tahrimiyya niyya ba a ba a bambanta ta da kabbara harama shine asali ba a bambanta niyya da me da kabbara harama wasu malamai suka ce duk wanda i bambanta niyyarsa daban kabbar harama daban lam tanaqidus sala sallarsa ba ta yi kullu ba kenan dai innama takunu niyyatu ma'a tahrimiyya wannan kauli ne za a yi niyya ne tare da kabbar harama to sai suka dan bada bonus suka bada sauki ba laifi zaka iya dan fara yin niyya kafin ka yi kabbar harama amma ya zama mai dan lokaci ne gajere matukar ba a samu jinkiri mai yawa ba wato kuma ya zama lokacin na shigar lokacin sallar ya shiga ko kuma in ce ba za ka bari har lokacin sallar ya fita ba kamar ka zo ka yi niyya a cikin lokacin sallah kabbar haraman kuma ka yi ta a wajen sallah a wajen lokacin sallah yanzu misali wala Allah an tada ya kama ku ana daidai sau kafin limai ya kabbara wannan ba laifi bane dan ka kulla niyya a ranka ka halatto cewa isha'i za ka yi kama yanzu muna zaune ba isha'i ba ta yi ba sai ka kulla niyyar ka ta isha'i to zai iya yiwa wani uzuri ya zo ya ɗauke ka ba ka yi ba sunan shi ba ka yi ba sallar isha'in ba ko ka zo ka kama nafila kafin a yi isha'i an kira isha'i ka manta ka yi niyyar ka ta isha'i sai ka zo ka yi nafila kaga an samu mushkila ina fatan kuna ganewa to wannan abin da malamin yake nufi kenan Allah ya masa rahama to akwai wasu matsaloli masu muhimmanci da ya kamata mu gane a a a cikin wannan babin shine hukuncin istihdaru niyya inda sala kenan halarto da niyya lokacin da mutum zai yi sallah ya ce wajibi ne halarto da yawa wajibi ne a halarto da da niyya a lokacin da za a yi sallah wannan shine asali wannan kuma farilla ce ko nafila a cikin nafilfili akwai salloli waɗanda suke wato ayyanannu kamar yadda azhar aka ayyana ta la'asar ma aka ayyana ta magariba ma aka ayyana ta duk lokacin da ka zo za ka yi niyyar sallar kaza sallar kaza haka in nafila ne ma rakata alfajir za ka yi a'a shafa'i da wuturi ne za ka yi a'a watakila sallar walha ce za ka yi da sauransu ita sallah ta kasu kashi biyu akwai nafil akwai far kun sani to ita ma nafila din ta kasu kashi biyu akwai wacce take mutlaka akwai wacce take wato muayyana na yi muku bayani duk sallar da take mutlaka ne ba sai an yi mata niyya ba kawai ta nafila kawai za a yi ta yi ne kowa ya san cewa sallar nafila kake yi ba ba ainihin wato farilla kake ba sannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da malaye magana shine aniyya ma'a tahrimiyya ma'ana ma'a takbiratul ihram kenan tare da kabbarar harama to yaya wanda yayi kabbara harama sannan sai yayi niyya a'a kenan lokacin da ya bude sallan bai san me zai yi ba Allahu akbar da za a tambaye shi me za ka yi wala ban san me zan yi ba sai da ya fara karatun fatiha sai tuno a ashe ba isha'i zan yi to ba ta yi ba shi yasa ce ma'a tahrimiyya dole ne a yi ta tare da kabbarar harama amma daga hannu mun karanta da ku daga hannun kabbarar harama wannan ana iya yi kafin kabbarar harama ana iya yi a daidai lokacin kabbarar harama ana iya yi bayan kabbarar harama kamar yaya an gama ƙarƙamata sala zan ta da sallah Allahu akbar kun ga sai da na fara ɗaga hannuna wadda ke wanda ba kallo na yake ba zai gane ba yanzu zan fara sallah ne sai na yi na ɗaga hannuna kun ga na ɗaga hannuna sai na sauke na ɗora a kirji duka ban yi kabara ba sai in ce Allahu akbar hannuna yana kan kirjina ya halatta Allahu akbar kun ji ɗaya to ya halatta kuma a tare Allahu akbar kaga a tare to zai iya yiwa kuma Allahu akbar na gama kabbarata sannan sai sai in daga hannu sai in dora wannan duk malaman fiqihu sun yi bayanin halaccin haka duk yadda yanayi ya zo maka to za ka yi ya halatta ya wato ya halatta kai bari mu dan ƙara karantawa kaɗan sai mu zo magana akan wato canja canja niyya malam yace fa in qata'a fi asna'i salati aw taraddada badalat duk wanda yana cikin sallah kawai sai ya gaya wa ransa ya fasa yana cikin sallan nan sai ya gaya wa ransa ya ya fasa niyyar yin isha'in nan mana na fasa ci gaba da yin sallar isha'i sai kuma ta zuciya ta ce kai bari da yin ci gaba a baka isa ba badalat ta lalace in dai ka fasa niyya kuma zai iya yi wa mutum ya fasa niyya zai iya yi wa kamar yaya zai iya yi ba an kabbara sallar isha'i ya kulla niyarsa liman yana ta zuba karatu sai da ya wani dalin ya ji ya ja wata sura mai tsawo sai ya tuno ashe fa ya baro wani gajeren wandonsa akwai kudinsa a ciki kuma a tsakar gida bashi a kofar ɗaki ya tabbatar kuma in suwa da suwa da suka dawo yan ɗiban shara kenan za su share shi yana cikin sallan nan kawai sai ya ji kai ya fasa yin sallan bari ya je gida ya ɗauki kuɗinsa a gajeren wandon nan ya sake dawa ko raka a ƙarshe ya samu ba ya canja ba ya fasa bai fita ba sai kawai ya ji cewa kai Allah zai kiyaye bari zai in ci gaba to baka isa ba shine abin da malai yake nufi in dai ka kuskura wani uzuri ya sa ka canja ka ce ka fasa yin sallar ba sai ka gaya wa kowa ya ji ba dama ai a zuciya ka kulla za ka yi ko sai a zuciya ka ji cewa me ka fasa dalili na biyu ko misali na biyu na fasa niyya yana cikin yin sallan nan shedan yake ta kawo masa shin anya wai ya tsarki ko bai tsarki ba ya tsarki abin da yana damunsa bai yanke shawara guda ɗaya ba kawai sai ya gaya wa zuciyarsa kai ya fasa yin sallan nan bari ya fita daga sallan nan kawai ya je sake sabuwar mai alwala da tsarki ba ya riga ya fasa ba to kawai kuma sai ya ce kai bari da in ci gaba shedan ne a ai ka riga ka fasa da baka fasa ba za ka iya ci gaba yanzu ba ina magana ne akan fasa wato akan yin alwala yayi shakka akan alwala ba shi nake magana ba akan continuity na yin sallah istimrariyatu salatin gaba ta biyu malam ya ce au shakka ko kuma ya kama yin shakka ok autar da da kai ya je ya dawo in fasa ne ko kan in fasa menene taraddud taraddud taraddada fi qat'in niyyati yana taraddud in fasa sallan nan ko kada in fasa ta in fasa sallan nan ko kan in fasa ta shi ma baɗalat sallah dai ta baci kaga wannan ya fi nauyi shi fa wannan bai yanke hukunci ba kaiwa da komowa yake yi ya ce wa zuciyarsa ya fasa ya ce wasu bai fasa ba ya ce zai fasa ya ce kada ya fasa ba a yin haka a sallah shi ma baɗal me yasa suka ce baɗalat suka ce li'anna taraddud khilaful azmi taraddudi sabanin azama ne ai baka yi azama ba kenan ka hada da karka zaka tafi airport kana zaune baka tafi ba wai in je ne in je tafiyan nan ne ko kan naje in je tafiyan nan ne ko kan naje yanzu wani yazo hukunci zai ce kai niyya ba kai ba to sallah ba a mata haka dole sai ka yanke niyya guda daya wai idza shakka fiha to idan ko mutum ya shakka fa kun gane canja niyya da taraddudi da kuma shakka yanzu ko menene shakka kawai mutum yana cikin yin sallah sai ya zo ya fara to wai ni na ma yi niyya kuwa ko dai ban yi ba ya fara matsala kenan ya yi niyya ko bai ba shine au shakka fiya wannan ashakku fi niyyati at-tahrimiyya aw at-tahrimiyya wai ni da zan fara sallar nan na mai kabar harma ko ban yi ma kabar harma Allah raba mu da rudu malam mutum ya zo ya kidime da ya kasa tunowa shin ya ma yi kabar harma ko bai yi ba saboda yau kuma yana iya faruwa wannan sai yake nunawa lalle sallah fa idan zaka yi ta ba wasa sai ka kimtsa to wannan suka ce istanafa kawai ya faru sabuwar sallah kana yin shakka akan kayi niyyar sallar nan ko baka yi niyya ba kayi kabbara harama ko baka yi ba kawai fara sabuwa kawai ka ce Allahu akbar yanzu na yi sabuwa shi ne ista'anafa ista'anafa salam menene al'asul ke yanzu asalin shi ne ba kai niyyar ba don da ka yi niyyar to ai da ka san cewa ka yi shakkan nan ta nuna kenan ba ka yi ba niyyar to kuma ba a zuwa wajen Allah da shakka sallar farilla ka tafi wai kayi wa Allah a shakkance niyyata ba yi wasu malamai suka ce su suna da ja akan wannan hukuncin sallah ba ta ɓaci da shakkan niyyarta a cikinta la tabdulu salatu bi shakk suka ce li'anna shakka la yuzilu hukman niyya saboda shakka ba ta kawar da hukuncin niyya shekul islam ibn taimiyya allah masa rama ya ce ya harumu alaihi khurujuhu min salati li shakkihi fi niyyati to haramun ne gare shi mai sallah ya fita daga sallarsa saboda wai yana shakka akan samuwar niyyarsa للعلم أنه ما دخل إلا بنية ابن تيمية تا to ai ba yanda za a iya fara sallar bayaniya ba haka kawai ya shiga sallar bayaniya ba ai dole da zaka fara sallah niyyar nan ta gudana kai ka san cewa sallah zaka fara to me ya kai ka na zuwa kai wani tunani ko kai wani shakka cewa akwai ta ko babu ita to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai wasu sun tafi akan cewa sallah ta lalace wasu kuma suka ce a'a bata lalace ba me dalilin wanda bata suka ce bata lalace ba suka ce tun da ya zo aka yi kama ya yi Allahu akbar ya fara yi duk tsiya aiko ya yi niyya su kuma wadancan suka ce a to wani irin rafkanuwa ne zai kai ga mutum yana tsakiyar sallah ya kasa tinowa ya kasa tunowa cewa wai ya yi niyya ko bai yi niyya ba kenan babu ita bari ku ji abinda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama um, fa in qata'aha fi asna'is salati aw taraddada batalat shine abinda zan tattauna akai um, ana so idan mutum zai yi sallah ko yana sallah ya zama yana tafiya kaifi ɗaya ne kada ya yanke kada ya fasa kada kuma ya yi shakka yanzu kuma sai ya zo mana magana akan tartibul afkar jera tunani a cikin sallah ita niyya dalili ne na cewa ka yadda za ka fara wannan ibada dalilin ne ala wato ashru'i lalle ka fara kenan to da mutum ya zo ya yi taraddudi ko ya shakka ya kaiwa da komowa to me hukunci suka ce zai yanke ta ya fasa ko ba zai yanke ta ya fasa ba wasu suka ce sallah ta lalace wasu suka ce ba ta lalace ba kamar yadda ibn taymiya ya faɗa Allah masa rahama to idan mutum ya fasa niyya me hukuncin sallarsa ya jefar da ita kenan fasa niyya jefar da sallah ne to tunda ka fasa niyya kuma za ka yi wata sabuwa kenan kana buƙatar me sabuwar niyya abinda nake so na ce ba a jona sallah bayan an fasa niyya ka jefar da abu kuma ka zo ka ɗora a kai to ya za ka ɗora a kan abin da babu da haka in an jefar da niyya an yi ilga'inta kenan da haka dole sai an sake sabuwa hadisi umar ya ce innamal amalu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa to sai hukuncin shakka a cikin niyya wannan matsala ce mai mushkila kwarai da gaske shakka a cikin niyya idan mutum ya zo yin sallah yana yin sallah sai wasu wasu ya kama shi sai ransa ya gaya masa a lokacin yana sallah ta azar sai kawai ran sai ce masa kai baka fahimiyar azar din nan ba kana ta wahalar banza ne kawai to kawai da kaji me ya kamata ka yi sai ka sake kabara Allahu akbar wani ma makocinka bai sani ba zai dauka tsoron Allah ne yasa ka kara wata kabbara ashe canjawa kai me yasa shakka ta zo maka me dalilin waɗannan suka ce in dai mutum yana da yaƙinin yayi niyya to ba yadda za a yi shakka ta zo ta kori niyyar nan tasa da karar ka fara tunanin baka yi ba baka yi ba baka yi ba to kawai baka yi ba ne in ji su da faɗa suka ce al-yaqinu la yazulu bi shakk ai yaqini in dai yana nan to shakka ba ta koransa bari muku misalin wannan ka'idar inda za ku iya hutawa a cikin kunan dan Allah akwai wanda yake da shakkar cewa bai shigo masallacin nan da alwala ba karab katab ɗinku ku yi haƙuri fa kan na hukunci akan gaibu a iya tsammani na dukkan ku kun yadda kun shigo nan da me da alwala ko to yanzu ina so in mana fassara al yaqinu la yazulu bi shakk ne in dai kana da yaqini to karka yadda shakka ta lalata maka ibadarka kowa da alwalarsa ko haka ne to yanzu tabbacin kowa da alwalarsa nan shine yaƙini to shi yaƙini baya canjuwa sai da ɗan uwansa yaƙini kawai sai shi ɗaya zo yana cewa kai ka bai tusa kai baka ji ɗan alamar ɗan jika a gabanka ba kai wataƙila fa alwalarka ta kare a ina sai ka gaya wa zuciyar alyaqinu la yazulu bi shakk yaqini shakka ba ta koransa shakka ba ta da ƙarfin da za ta kori yaqini yanzu ka samu matsala guda biyu ga yaqini ga shakka in aka zo ana faɗa tsakanin yaqini da shakka yaqini ne yake danne shakka ba shakka take danne yaqini ba kenan duk wanda ya zo ya tabbatar yanzu da alwalarsa kawai wani dan wasuwasi ya sa masa na yi tusa ko ban yi tusa ba amma fa ba ka da garantin ka yi tusan kai dai baka ji wari ba kuma baka ji ƙara ba wai kawai wai sai ka tashi bari ka je ka jaddada alwala wa ya saka a ƙa'ida ta shari'a ba a jaddada alwala a kori yaƙini sai dai in kawai za ka jaddada alwala don ra'ayi amma wannan alwalal ya halatta kai sallah da ita me dalili ka gaya zuciyarka a bani hujjar da ta ce alwalata ta kare in tusa ne yaushe na yi ta ina dalili akan wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yana sallah fala yakhrujanna min as-salah kar ya kuskure ya fita daga cikin sallarsa wai saboda yana tunanin yayi tusa ko tusa ta fito a ya dan matse ta ta fito manzo Allah yace hatta yasma'a sautan aw yajid riha sai ka ji ƙara ko ka ji wari ka'ida biyu manzon Allah ya bamu akan fita daga sallah mu ce alwalan mu ta warware mu daina yin sallar ka'ida biyu manzon Allah ya bamu menene sai ka ji wari ko ka ji but ta fita ƙara kenan duk abin da za ka ji a sallah ka ji alamar tusa ta fito ka ɗan matse ta haka ka ji alamar kaza ka je kai sallah ka kurin in ba ka wallahi iska ce za ta yi ta wahal da mai kayan kara yanzu anan shakka ta ratsa alwalaka ko bata ratsa alwalaka ba to zance mafi inganci ba a canja alwala saboda dalilin shakka matukar ka tabbatar da alwalaka yanzu ka bar misalin kai ba musulmi musulmi ne kai aiko kawai sai wata zuciya ta zo tana ce maka kai ka faridda sai wata ce ka ai baka ridda ba ko dai ka ridda ne to kai to kai sai ka yadda ka ridda ka ce za ka sai kalmaci sai ka ce ina nan daram da gam saboda mai ban yi abin da ya fidda ni daga musulunci ba da haka wani jin kara ko wani jin alamar ko wani kaza in dai akan tusa ne to bai ba kuma ya tabbata a riwaya cewa akwai wani shedani malam shedan ne shi aikinsa malam kana tsaye a sallah sai ya samu gashin duburarka sai dan fusga sai ka ji dan motsi ka dan yi haka sai ce ta kare ta kare ta kare sai ga mutum ya fita ya je sake alwala sai ka dawo an kusa raka'a ta uku sai ya daɗa fuskan gashin duburarka sai ka ji a kaji motsi wallahi ta fita sai ka je ka sake haka zai ta'azabtar da kai sai ka rasa jam'in gaba daya al-yaqinu la yazulu bishak yaqini shakka ba ta koransa to anan abin da suka ce dukkan sun yi kafa hujja da wannan dalilin yanzu wanda yake da yaƙinin ya yi niyyar sallah to me zai zo ya kawo mai shakka me zai kawo maka tunda ne ai ka yi niyya ka kabbara da kai ba muka yi niyyar muka kabbara magarban nan sai ka zo wai ana cikin raka ta ƙarshe sai kana tunanin wai ka yi niyya ko baka yi ba ibnu taymiya ya ce kai kam da za ka shiga sallan nan ba ka yi niyya ba ka yi to karka yadda ka yanke sallarka tunda baka samu wani dalili karara ba kamar yadda yanzu alwalarka karka yadda alwalarka ta karye sai in ka tabbatar ka yi fitsari ko ka tabbatar ka yi me ka yi tusa hatta irin fitsari da yake zuwa mutum mutum ya ji alamar jika a gabansa din nan cikin salafu salih magabata na kwarai akwai wanda Allah ya jarabe su da wannan matsalar ya ce shi kullum idan ya zo yin sallah sai ya rinka jin kamar ya fitsari ya ce da na gane shaidan ne yake wannan wahalar idan ya yi alwala ya gama sai ya ɗebo ruwa buta guda sai ya jike gaban gaba ɗaya wandan da rigar gaba ɗaya nan sai ya jike shi sharkaf ya kabbara sallah a jike yana sallah shaidan ya ce jika sai ya ce wanda na sa ruwan da na sa ne to wallahi malam shedan idan ba kai da gaske ba Allah ma Allah ma sai ya kawo maka shakka a kansa haka kullum wata zai ce wai kai wai me kake yi ne kai wallahi haka shedan zai ce me kake yi wa kake yi wa ka zo kana kai ka taba ganin sa wa yake kai ka shi kaza sai rikita maka sha'aninka ko wani lokacin ya zo ya ce maka kai yanzu kaji an ce wanda ya kaza dan wuta ne wanda ya kaza dan wuta ne to kai fa duk aikin yan wutan ma duk kana yi kai fa dan wuta ne kuma ka zo kana bata lokaci kana sallah to kullum mutum ya ginu akan ilimi ya kuma tafi akan zahiri yanzu kun gane wannan qadiyar ta al-yaqin la yazulu bi shakku to ku rike ta akan komai don haka an mun rike wannan ka'idar abinda za mu tsaya a kai sunan lokaci ya riga ya yi mutumin da ya yi alwala zai fita kasuwa da safe ba ka yi alwala ba ba ka yi walaha ba ka tafi kwaramniyarka ka shiga kasuwa an yi azahar an je kaza kwaramniya an yi kaza an yi kaza sai ka zo za ka zo masallaci sallan magariba sai da ka zo za ka shiga wasu sai shi ɗan ya ce maka ba ka da alwala ba sai ka tambaye shi yaushe alwalar ta ta kare kamun bayani ka tsaya ka tuno ka yi fitsari a ban yi ba ka je bayan gida a ban yi ba za ka iya tuna ka yi hutu ka saki iska kai aini ba basir nake ba lafiya ta kalau ban yi ba to yanzu meye dalilin zuwa ka je ka jaddada alwalarka sai dai in ka ce za ka ƙara alwala don ita nuru ne ala nuru amma ba wai dan alwalarka ta warware ba akwai mutumin da ya ce wallahi kullum idan ya alwalarsa ta safe ya fita kasuwa da ita yake zuwa isha'i a masallacin unguwarsu sai ya gama ta koma gida har sai ya shafa da wuturi da wannan akwai lafiya a kwarai da gaske kaga wannan bai san magana bai san harkar basir ba bai da matsala Allah ya ganar da mu ku yi hakuri matsalolin fikihun suna buƙatar a ɗan bi su a hankali mu dan warware su da a hankali hankali saboda abu ne da muke aikatawa yau da gobe wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh